ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بارك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دام دورا cikin karatu da muke na tafsirin Alƙur'ani a wannan masallaci namu na masjidin nur muna roƙon Allah ta'ala ya sanya albarka cikin abin da muke yi Allah ya bamu dacewa jiya mun tsaya aya ta 161 amma zai fi kyau mala ya karanta mana ta 160 161 162 domin mu haɗa karatun domin lokaci ne ya ƙuran mana ƙwarai na ga har nan ɗora abin da ake tsayawa sai muka tsaya bismillah malam إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون darasinmu zai fara da innan ladina yattimuna ma anzalna min albayyinati wal huda wato lalle waɗanda suke koyewa wa mutane abinda Allah ya saukar na alqur'ani da shari'a to bayan Allah ya ce min ba'di ma bayyanahu lin-nasi bayan Allah ya bayyana wa mutane fil kitabi a cikin littafin Allah ma'ana an samu a taura an samu a cikin injila an saukar gashi nan a cikin alkur'ani saƙon zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yahudawa suke koyewa da nasara Allah ya ce ula'ika yal'anuhumullahu waɗannan Allah ya la'ance su da mugun aikin su na koye gaskiya wa yal'anuhumul la'inuna kuma sauran masu la'anta sun la'ance su min al mala'ikati wal mu'minina wato daga mala'iku da kuma mu'minai bayin Allah illal ladina tabu cikin su sai dai waɗanda suka tuba wa aslahu wato suka yi nagarta ma'ana suka ilmantar da mutanen suka dawo suka yi abin da da suka ƙi wa bayyanu ma katamu suka bayyana abin da suke ɓoyewa dinnan na gaskiya da kiran Allah wa ula'ika ula'ika atubu alaihim Allah ya ce to waɗannan za mu yi tuba gare su wato za mu karɓi tubansu wa ana tawabur rahim Allah ya ce shine karɓan tuba ne kuma Allah mai rahama ne amma innal ladina kafaru amma waɗanda suka kafirta wa matu wa hum kuffaru suka mutu suna cikin kafirci ba su yi imani da Allah ba ma'ana ba su sun bayyana gaskiya ba mustamirruna ala kitmani suka doge akan wannan boye gaskiyar suka isfada fa ulaika alaihim la'anatullahi waɗannan Allah ya la'ance su wal mala'ikatu mala'iku sun la'ance su wannan su ajma'in kuma dukkan sauran mutane sun la'ance su nan muka tsaya jiya ko ayan mu yau shine khalidina fiha za su dawwama imma a cikin wannan azabar imma a cikin wannan la'anar wato Allah zai dawwamar da su a ciki inda sun mutu akan haka la yakaffafu anhumul azab Allah ba zai sauƙaƙa musu azaba ba wala hum yanzuruna kuma Allah ba zai musu uzuri ba ma'ana ba za a karbi uzurinsu ba ranar alkiyama da haka mutum ya yi ƙoƙari ya tuba ga Allah daga laifuffukan da yake yi tun yana raye ko mutuwa ce ta zo wa mutum gaf idan ya tuba Allah baya karɓar tubansa domin hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana karɓan tuban bawa kowane irin laifi yake in ya tuba Allah zai yafe masa amma malam ya gargir matukar bai zo gargara ba idan har sai da ya ga mutuwa gadangadan ta zo ya ga zai bar duniya idan ya tuba a nan ba a karɓar tubansa. Da haka waɗanda suka yi wancan aikin, imma suna cikin la'antar Allah har abada, imma Allah ba zai karɓi gafararsa wasu suna cikin azaba, kuma azabar za su dawwama a ciki Allah ya tsare ni. Sai Allah ya ce ni.
Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim.
To sai za a yi mana bayani akan Allah yau darasin zai karfafa mutum akan imani da Allah da kuma barin wani Allah. Shi bayyana wa mutane sanin Allah, amfaninsa shi ne idan ka san Allah to za ka ji tsoronsa. Abin da waɗansu suke yi na kamanta kansu da Allah rashin sanin Allah ne. abinda waɗansu suke na kamanta malamansu da Allah rashin sanin Allah ne abinda waɗansu suke na ganin girman mala'iku da annabawa sama da girman Allah rashin sanin Allah ne duk wanda ya san Allah haƙiƙanin yadda za zai san shi to zai ji tsoronsa kuma babu inda ake samun ma'anar tsoron Allah sai a cikin alƙur'ani domin alƙur'ani ne zai gwada maka yadda Allah yake Allah ne ya aiko mala'ikar Jibrilu zuwa ga annabinmu sallallahu alaihi wasallam ya bayanin yadda Allah yake da haka kowa ya gyara ya ji yadda ubangijinmu yake da ƙarfin ikonsa akan abin da ya halitta domin ya ƙara sa Allah a ransa ya ƙara dogaro gare shi babbar alamar tsoron Allah ga mutum shine dogaro ga Allah in in kana dogara ga Allah a cikin lamuranka kana mayarwa ga Allah to shikenan wani alama ce ta kana da tsoron Allah wa ilahukum kusani ubangijinku wato abun bautawarku ai mustahiqul ibadi wanda ya fi cancanta shi kadai a bauta masa minkum wato ilahun wahidun Allah shi kadai Allah ba a hada shi da kowa a cikin bauta yadda in ka je ranar zaɓe ka zaɓi jam'iyya biyu ko uku malamin zaɓe zai karɓi ƙuri'arka to haka idan ka bauta wa wani Allah bayan Allah Allah ba zai karɓi ibadarka ba ita kuma ibada nau'i nau'i ne addu'an nan ibada ce idan ka roƙi wani ba Allah ba bayan Allah bai karbi ibadarka ba kuma ka yi shirka don ka roƙi wani Allah ba a bauta wa gumaka ba a roƙon gumaka ba a bauta wa wuta ko rana kuma ba a bautar su wani mutum dan yana malami ba a bauta masa kuma ba a yi masa wani abu na nau'in bauta ka roƙe shi ya maka abin da Allah ne zai iya yi maka nau'i ne na addu'a ko na roƙo in ka yi shirka ba a zuwa kan kabari a roƙi komi wanda yake kan kabari ka ce ba ni arziki ba ni lafiya rangwanta mana wannan aikin kawai Allah yake yi wa ba a roƙon wani ya bada ruwan sama sai Allah ba a roƙon neman taimakon kowa sai Allah da haka ilahukum ilahun wahid ubangijinku wanda ya cancanta a bauta masa shi kadai ne la ilaha illa huwa babu wani abun bautawa sai shi wato ar-rahman Allah mai rahama ne in an ce rahama rahamaniyatul amma rahamar Allah ta shafi kowa har kafirai zaka kafiri yayi arziki mai yawa rahamani rahamar Allah ce eh zaka ga mutum yana tsafi yana kuma samun kuɗi da tsafi yana bokanci yana tare kuɗi da bokanci gashi nan manzo Allah ya ce wa nuran kahin wato kuɗin bokanci haramun ne kuma a musulunci yin bokanci kafirci ne amma istidraji fa yana nan shine amma talala mai kamar sako a baka dama ka ci duniyar ka da sabon Allah tana tara kuɗi kana abin da kake so ran da Allah ya kama ka kuma ba zai barka ba dama inna rabbaka labil mirsal shi ubangiji yana madakata wannan ya wuce wannan ya zo ya wuce duk ubangiji yana kallon mu ranan da ubangiji mai saba masa ya zo idan ya damke shi ko babu iya damka irin da Allah ko akwai sai arrahim kuma Allah mai raham mai rahimi ne wato mai jin kai ne to wannan rahama kuma kasa sai mu'mini ba wanda Allah yake yi wa rahama ya shigar da shi aljanna sai mumini ba wanda Allah zai rahimiyar Allah ma'ana jin kan Allah zai same shi ya cika da kalmar shahada ya samu zaman jin daɗi a cikin kabari ya samu hisabi mai sauki mala'iku su masa rakiya zuwa aljanna wanda kuma sai mumini shi wanda ba mumini ba Allah ba ba shi abin nan rahamarsa to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ko ilimi na fahimtar addini sai mani ridillahu bihi kairan yufaqihu fi din wanda Allah yake son sa da alheri a rayuwar duniya sai ba shi fahimtar addini fahimtar addini ba sai ka zama malami ba in dai ka san Allah kana bauta mashi kadai ka yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana biyayya ga abin da ka sani game da shi wannan ba sai ka zama malami ba amma kaɗan ne suke samun wani yanzu nan matsala za ta same ka a kwashe ka a wajen waɗansu da kai waɗanda za su raba ka da imani ina fata an gane da haka wato fahimtar addini ka gane matsayin Allah wato alama ce ta ni'imar Allah gare ka sai Allah ya ce
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله وما أنزل الله من السماء من والأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون idan Allah ya taimake ka da fahimtar wannan ayar game da Ubangiji ka huta. Domin aya ne da za ta ƙara maka imani game da yarda da Ubangijinka tabaraka wa ta'ala. Allah ta'ala ya ce, Mala ya ce, sun ma zakarar adillatin dalalatin ala wujudihi sai aka kawo mana dalilai da zai nuna maka samuwar Allah. Wa kamali kudratihi da kuma cikar kudurarsa ma'ana ikonsa. Faƙala sai Allah ya ce, Inna fi kalkis samawati wal ardh lalle cikin halittar sammai da ƙasai waktilafin laili wan nahar da juyawar rana da wata min al'ajaibi akwai abubuwan mamaki yanzu yadda sama take ba zai baka mamaki ba yadda ƙasa take ba zai baka mamaki ba saman nan akwai taurari akwai wata saman nan akwai sama ta ɗaya akwai sama ta biyu har zuwa sama ta bakwai daga sama ta ɗaya har zuwa sama ta bakwai a cikin halittun Allah wadda ba wadda ya san haƙiƙanin ma iya yawan halittun da suke ciki na Allah sai Allah a saman nan akwai mala'ikun Allah hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu inda zaka iya aje tafin halinka duk mala'iku ne sun cika sama suna yi wa Allah tasbih sannan girman sama irin yadda ta girme wa ƙasa nan inda muke duniya kamar ka ɗauki kwabo ne ko ƙwandala ka jefa a cikin daji ka gaba za ta iya mamaye ko ina ba ko ka samu wani koko wani fili cikin daji ko gonar ka yanzu in ka je ka jefa kobo ai ka gaba wani koyi bane a ciki to duniyar ba ta fi dan haka ba in ka kwatanta ta da sama ta ninka ta ba adadi amma ga ta nan a sama da mu ba ta lumzo ta faɗo ba ma yamsikuhunna illa rahman babu wanda ya rike sama kuma sai Allah sai ka duba ƙasa ita ma haka ne ga ta da faɗinta da tudu da gangare ƙasar akwai ja akwai baƙa akwai kowane irin ƙasa nau'i nau'i kuma ga ma'adinai da suke ƙarƙashin ƙasa arziki mai yawa da ake tonowa ga ma'adinan zamani ne su gas ne su man fetur ne su kuza ne su zinariya ne su diamond ne su roba ne abubuwan da ake samu wasu a jikin bishiyoyi da waye duk a ƙarƙashin ƙasa ga suna a doron ƙasa to kasar nan akwai ta ɗaya har zuwa ta bakwai to wai inna fi khalqis samawati wal ard lalle cikin wannan halittar sama da ƙasa ba ka ganin abubuwan mamaki da za ka gane babu Allahn da zai iya yi sai Allah Ubangijin mu shi kaɗai? Yanzu Allahn da ya yi wannan halittar ne a nan duniya a addinin waɗansu cikin musulmai suke iya cewa wannan ma Allah ne? Ba ga waɗansu suna yi, yanzu wanda ya yi sammai, wanda ya yi ƙasai irin wannan Allahn da suke nunawa ne? wannan shi zai gwada maka Allah na gaskiya waqtilafil layli wan nahar jirawa rana da wata yaushe dare yake yi baka sani ba rana tana tafiya sai dai ta faɗi ba mu iya hana ta faɗuwa rana gari ya waye rana ya fito wata ya fito ya haska duniya shi kaɗai babu totular da za ta iya haska garin kowa gidansa ya sa koyi yana neman cikin ɗaki koyi cikin abin nan koyi baranda koyi kan titi koyi ana ta kowa ya farfa na ko idan Allah ya haska nasa guda ɗaya haska duniya kana kwance a cikin ɗakin kana kallon hasken wata kuma wanda yake ko ina a duniya a cikin kwanakin hasken wata yana ganin waɗannan hasken shin Allah da yayi wannan irin Allah da mutane yanzu suke nunawa ne suke shi ma Allah ne Allahn da ya yi wannan shi ne Allahn da ake roƙo ya biya bukata, waɗanda kake roƙonsu da sunan shehuninka ko malamanka ko Allahn zamaninka da ka yadda da su, suna iya maka abin da Allahn da ya yi sama da ƙasa yake juya rana ta dawo dare dare ya komo rana anya irin wannan Allah suke da shi. Haga karatunmu na yau, da ce zai gwada maka ka san wane ne Allah domin ka ji tsoronsa. Bayan wakti lafin laili wannan har, sai ya ce ni kuma ya ce game da rana da wata mala ya ce wa ziyarta wani usan wata ran dare sai ya tsawo wata ran rana sai ya tsawo ba ana samun wani lokacin ba sai a ce yanzu wuni na da tsawo kamar lokacin ne wuni ya fi tsawo sai kuma a zo a ce yanzu kuma dare ne yake da tsawo wuni gajere ne ba ana samun wannan ba wala duk ba mai yin wannan sai Allah wal fulki kuma ga jirgin ruwa wato me ake cewa jirgin ruwa ko ba kwale-kwale ba ba wato jirgin ruwa babba irin wanda yake daukan kaya me sunansa da Hausa jirgin ruwa ne ne ko Allah ce ta jiri Allah ya ce wanda yake tafiya fil bahari akan ruwa zamanin da ba su ma ga jirgin ruwan yanzu ba mu ma wataƙila ba za mu ga jirgin ruwan da zai zo bayan mu ba to wannan jirgin ruwan wanda ya san shi a nan idan zai koma gefe maka bayanin irin kayan da yake ɗauka zai baka mamaki amma da za ka jefa allura cikin ruwa za ta nutse kai da za a ɗauke ka da ɗan nauyin ka kilon ka ɗari ko wani ma bai fi kilo hamsin ba in aka jefa shi a cikin ruwa zai nutse amma jirgi zai ɗauko ton ton na kaya adadi mai yawa wadda baya ma iya yi sai a bakin teku ya ɗauko ya kawo kayan shin allan da ya riƙe jirgin ruwan nan bai nutse ba da allan da yake bari abin da bai kai jirgin ruwa ba ya faɗa ya nutse kana ganin wannan ubangijin akwai irinsa da kake da shi da za ka iya cewa wane ma Allah ne bayan Allah har a ce kowa ma zai iya zama Allah kai ma an taɓa ka a ce za ka iya zama Allah in ta ɓaci sai a nuna wani kare ma a ce zai iya zama Allah in ta ɓaci sai a ce alade ma zai iya zama Allah ba shi ne maganar komi ma Allah ba ne? To irin wannan Allah ne? Ashe imani sanyewa ce ta Allah, gane bambancin da kai da Allah waɗanda ba su san Allah ba, da Allah waɗanda suka san Allah, wannan ganewar sai Ubangiji ya ɗira maka wani ni'ima ta imani sai ka gane waye Allah sai sai sa na ce mana man yuridillahu bihi khairan yufaqihu bihi wallahi ba sai malami ba. duk wanda Allah yake nufinsa da arziki sai fahimtar da shi addini sai ga babban malami ya haddace Qur'ani da hadisi na tuba gamiya bai san Allah ba sai kuma kana nan da iya Qur'anin ka da ka haddace gwagwadon hali hadisin da ka haddace iya abin da ka samu amma Allah ya taimake ka ka san Allah sani na gaskiya ba ka roƙon wani sai shi wannan ni'ima ce ta Allah sai mu gode wa Allah Allah yana ba mu misalin sa sai ya ce gashi nan ya ɗauki nauyi amma baya da ma yanfa'un nasu da abin da yake amfanar mutane kusan duk kayan da ake kawo na masarufi waɗanda ake kawo su da ƙasashen waje ba ta ruwa mafi yawa ake kawo su ba in ba ta ruwa ba kuma ta sama ne kuma za ka tarar yanzu nan duk magidantan cikinmu da wuya ka samu gidan da babu kayan ƙasashen waje ko china nan yanzu akwai gidan da babu kayan china a nan ka je ka ƙarewa gidanka dubawa ka ga to an zo da shi ne in ma ta sama in ma ta ruwa ba wanda ya ɗauko da ƙafa ya hau doki ko jaki ko ya ɗaura a babur ko a keke ko ya ɗaura a wata mota ya ceto daga daga China ya kawo nan ƙasar ko daga Japan ya kawo nan ƙasar to Allah da yake ba ku iko ku ɗauki kaya a sama ku zo ku sauke a ƙasa Allah da yake ba ku iko ku ɗaura kaya mai nauyi a cikin jirgin ruwa ku ceto ruwa ku zo ku sauke irin wannan Allah zai ce shi ma Allah ne anya bai baiwa Allah matsayin da ba nasa ba shi ne Allah ta'ala ya ce bima yanfa'u nasu da yake amfana mutane wa ma anzalallahu minas sama'i sai kuma Allah ta'ala ya gaya mana she kuma ka tuna ubangijin da yake saukar da wato minas sama'i daga sama min ma'in na daga ruwa wato matsari wa ahya bihi al sai Allah ya raya kasa da shi dama ita kasa ka dauka busasshiya ce ko sama sai Allah ya ce was sama'i zatir rajai sama ita ce ma'abociyar zubda ruwa wal ardi zati sadai ƙasa kuma ita ce ma'abociyar tsagewa ta fidda tsirrai yadda miji da mata in sun haɗu za su haifi ɗa ko jaki da jaka za su haifi ɗa ko tinkiya da rago za su haifi ɗa misalin haka za ka ƙaddara wa ranka Allah ya zubo ruwa daga sama ƙasa ta iba sai ƙasa ta kumbura sai kaga ta tsage kamar yadda ake aihuwa sai tsirrai su fito don Allah wa yake yin wannan ibar da Allah to wannan Allah ne za ku kwatanta da Allah da wani yake ambatawa iya yawan tsirrai na duniya a kowanne ya sani Allah ya sani iya yawan ruwan saman da yake zuba Allah ya sani Allah ne sani sai ga wani wuri ana rani wani wuri ana ina wani wuri ana damana lokacin da kuna mamakin wani wuri ana ruwa to lokacin wani yake mamaki ana muku ruwa to haka ubangiji tabaraka wata'ala za a siffanta shi domin mutane su gane matsayin ubangiji ba da mautiha wato ƙasa din ba aya bil ard sai Allah ya raya ƙasa bin da bati da tsirrai ba da mautiha bayan ta bushe wato ya bisan ta zama fako ta zama tsandarwi ta zama irwa ƙasa ta bushe tsaf babu alamar ruwa tare da ita ta zama rairayi ta zama rubuɗi ta yi tilis a bushe sai Allah ya saukar da ruwa ya cika ko'ina ba za a gane wannan ba sai ka tambaye masu noman shinkafa su ta da inji gulu suna yi su ta da su saka menene sola su yi su sa waye su yi su sa wa eh kwana goma ku goma kuna zubda ruwa idan Allah ya yi ruwan minti talatin ya muna koyawa to sai ya kama ƙasa kuma sai ya daɗe kuma ku kun ɓadda kuɗi Allah ba ɓadda kuɗi a cikin rahamar shi kuma lokacin da ake ruwan sama idan kana addu'a Allah zai karɓa shi yasa idan ka ga haddiri ka roki Allah ya kawo ruwa mai albarka idan ruwa yana sauka ka ce Allahumma sayyiban nafiya ya Allah wannan ruwan Allah sa yi amfani ya zama mai amfani gare mu sai ya sauka ya amfani dabbobi ya amfani tsirrai ya amfani ka kai kanka ya canza ma shaƙen duniya duniya ta yi kore in ɗan adam yana ga koren itatuwa yana ga koren ciyawa yana ƙara mar ƙarfin idanu yana ƙara mar ƙarfin lafiya yana sa shi nishaɗi ka fita daji cikin damana ma ka je ka ga koriyar ciyawa ka dawo ko da kai matsoracin noma ne baka noma ka dan fita ka je ka gani yadda amfani ya fara tashin nan yayi kyawu malam zai baka sha'awa ko da ba gonar ka bane waye ise wannan banda Allah wannan Allah ne wani yake cewa shi ma Allah ne wa basta fiha min kulli dabbatin kuma a doron ƙasa Allah ya watsa nau'i nau'i na dabbobi ba iyaka ma dabbobin daji ba wanda ya san iyakarsu tsuntsaye ba wanda ya san iyakansu tsutsotsi ba wanda ya san iyakansu ƙwari ba wanda ya san iyakansu abubuwan da ake kamawa a ci a cikin ruwa babu wanda ya san iyakansu kuma halittun da suke cikin ruwa sun fi halittun da suke doron ƙasa yawa akwai halittar da ba za ta iya rayuwa a ruwa ba kai ma ɗan adam kana ciki akwai halittar da ba za ta iya rayuwa a doron ƙasa ba misali mai kyau kifi yana ciki amma Ubangiji duka ya wannan ya wafa dabbobin daji iri-iri ina ana nuna hotuna tunda yanzu ba iya zuwa daji a gani to shi ma dan adam gashi nan yana watsawa ko a nan masallacin za ka ga kowa za a faɗi irin nau'in kiwon da yake yi sai ka gane cewa ubangiji ya watsa dabbobi a bayan ƙasa duk wannan ni'ima ce to shi ubangijin na farko shi ya ƙage halittar dabbobin da babu su shi ya sa aka ya busa musu rayi suke rayuwa da ba su da rai shi yake ba su abincin da za su ci ba ɗan adam ne yake zuwa yake yawo yake iya ciyar da dukkan dabbobi ba shi yake gudanar da rayuwarsu zuwa ta. ake ƙaddara wa kowa ajalinsa suke komawa zuwa ga ubangijinsu duk abin kayan na ubangiji ne mu dai yan adam ne muke sha'awar wani abu waɗannan dabbobi da Allah ya watsa duka alamu akwai Allah ne duk abin da gani akwai mai shi ko idan ka ɗaga wannan abin akwai mai ita ko babu to kai ma da aka ganka akwai mai kai shi ne Allah dabbobi idan ka gansu akwai wanda ya halitta su shi ne wa wannan yana maka samuwar Allah da zarar wani a wani kawai ya tashi ya ce shi ma Allah ne sai ka ce to kai kai ne ka halitta ba abin da ya halitta sai yawo sai fitsari sai gumi to me yayi shi shi ma ba shi ya halitta ba ya fitsarin aka hana shi sai ya je gurin asibiti ko ya wuce ba sani ba ko in ya kasa taruwa shi ma sai an je kuɗi shi ma da wani amfanin sa la'allan malama asibiti sun sani da abin da Allah ya maka akwai wani hikima ciki lan da babu shi ka samu tawaya ina fata an gane wa basta fiha min kulli dabbatin ko wa tasrifu riya ga juyawar iska wata dan iska ta zo da dimi ku ji dum ana iska ta dan zafi baka ji wata dan iska ta zo da sanyi wata dan iska ta zo ta bala'i ta ebe gidajen ku ta ebe guraren kwanan ku a ce wannan iska ta zo da jarabawa wata rana kuma kana kwance a ɗaki kana ta kai wato da za a yi iska ya ɗan rausa ya iska mai daɗi har bishiya za ka duba ka ce ganyen ko kaɗan baya motsawa in ubangiji ya so sai ya motsa ya rausa waɗansu da suka saba wa Allah suka saba wa Allah suka saba wa Allah sai Allah ya aiko musu da iska kwana bakwai da wuni takwas wasu ta ayyaman wasu ma fataral qawwa fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakalil kawiya suna da girma suna da faɗi suna da ƙarfi isassu ne su da aka saukar da iska aka kwana kwana bakwai dare bakwai takwas wuni takwas a ƙur'ani Allah ya ce ba a daina ba sai ga sunan duk ajijjefi an kada su domin aka yi kwana takwas ana iska duk bishiyoyin garin suna iya faduwa babu ɗan adam ɗin da tsayi wasu a garin da ta kai bishiya ta wuri duk iskar da ta kada bishiya za ta kada mutum sai ga duk gidaje za su iya rushewa duk iska da ta rusar da gidaje za ta iya rusar da mutane ko fatan kaufiya ka annahu ajazu na kalin kawai kai ka ce dibino ne ya kada ya yi abin nan iska ta kada dibino kiraren busasshin dibino suka watso ko kuma a yi iska busasshen ƴaƴan bishiyar su watso kamar haka Allah ya zubar da su kawai aka wuce aka musu azaba to shi ma tasbihin riya wato tafiyar iska za ga iska sai ta zo kala kala idan aka yi gajimare aka yi hajjiri gam idan iska bata kada ba sai ya yi tsammanin ruwa haka ne amma in iska ta kada sai ta baje shi shi kuma gajimare ba a sama yake ba ba a ƙasa yake ba yana tsakanin sama da ƙasa don ka gane ba wanda ya rike shi cewa bayan da gajimare duk girmansa kamar dutsen nan yana tafiya rugugu daga nan zuwa nan daga nan zuwa nan bai kai sama ba jirgin sama ma in yana tafiya wani lokaci zai ku ji an ce muku za a shiga gargada za a shiga gajimare jijijiji kaga yana ɗan girgiza shi baya sama baya ƙasa wani lokaci ma masu jirage sai su sama sai su wuce gajimaren ana ruwa a ƙasa sai su wuce shi shi kenan sai su tafi waye ya isa wannan ne kan banda Allah jirgi ba zai iya tattara mutanen masallacin da muke tare duk ya ɗauke mu idan ko mu ya zo da kayansa ya ɗauke shi ya haɗa kuma ya tafi nisan duniya da mu ya yunƙura ya tashi kuma ya yunƙura ya sauke mu mu kama mu fita dan adam kana cikin kwale-kwale ma sai ka ji tsoron Allah in ka gaina kangal kangal in kana jirgin ruwa in ka gaina tangal tangal ka ji tsoron Allah in kana jirgin sama in yana tangal tangal ka ji tsoron Allah a nan ne wanda ya san Allah gaske ba zai kira wancan Allah gangan ba sai ya kira Allah gaske da da wani akwai da yake shi ma Allah ne ya yarda da yana jirgin ruwa in zai faɗi ba wancan yake kira ba ma yana cewa Allah in dai ka ji ya cewa yau Allah ba wancan nagarin nan sai kira ba yake kira Allah gaske yake kira mu shine Allah mu an gane to babu wanda zai maka wannan kuma sai Allah wasahabi da kuma tafiyar da gajimare wato aka hore shi ya zo ya sauko musakkaratin wato wanda Allah ya hore shi shi gajimare yana tafiya ya juya nan wani lokaci ka ganshi fari wani lokaci ka ganshi baki wani lokaci ka ganshi shudi in ya fari ba sai ka ji an ce kamar za a yi ruwa wani lokaci in ya baki irin sai ka ji kamar za a yi ruwa shi dan adam yana tunanin inda ruwa yake amma ruwa yana hannun Allah inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghaisa wayannan abubuwan Allah ya kebe wa kansa inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghaisa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin wayannan abubuwa guda biyar babu wanda ya san sai Allah ranar alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma da mala'ika Jibril ya tambaye shi sai ya ce masa a wanda yake tambayan yafi wanda ake tambaya sani an gane to annabi ma ba a gaya masa ranar alkiyama ba sallallahu alaihi wasallam wai nazir ligasa haka saukan ruwan sama za a yi ruwa eh sau nawa a bana oho ruwan zai fitar da tsirrai ruwan zai yi yawa ya cutar ruwan zai yi ba za a yi ba Allah shi sani wa ya lin wafil arham abin da yake ciki za a haife shi mutuwa zai yi kan a haife shi ba sani ba sai dai likita ya leƙa ya leƙo ya ce ma yan biyu ne ya leƙa ya leƙo ya ce ma ƙwaya ɗaya ne ya leƙa ya leƙo ya ce ma mace ne da namiji to yaushe za a haife su za su mutu ko a ciki za su mutu a waje za su mutu a haihuwa za su mutu yaushe aka sigar da cikin yaya yake girma ba wanda ya sani saiwa sai ne ma fil arham shi ne Allah ya ce wa ma tadari nafsu ma za ta ci gaba ko babu wanda ta san abin da zai faru gobe gobe yanzu in ba za mu samu damar zuwa nan ba baka sani ba gobe yanzu idan mun koma lahira a wajen Allah ba abun mamaki bane baka sani ba gobe yanzu idan muna nan muna ci gaba da irin wannan to ba dai a wannan ayar ba amma kai baka sani ba ba wanda ya san abin da zai faru da shi gobe Allah ya karanta mu goben mu Allah ya sa karshen rayuwar mu farkon mu kyau kuma abu sani babu da ta san kuma garin da za ta mutu bai ayi arzin ta mutu da kowa ya san inda zai mutu da an gamu da aiki to babu wanda ya sani to wannan abubuwan na tafiyar gajimare shi ma yana cikin nuna matsayin Ubangiji cewa shi ya halitta. Musakkaratin kuma ya hore su bainas sama'i wal ardi suna nan tsakanin samai da kasai gajimare ba a ƙar yake ba dan ka mika hannu ba ka taba ba gajimare ba a sama yake ba domin jirgi ma yana iya wuce shi shi dai yana nan tsakani kuma ya saukar da ƙasa bila alaƙatin ba su da alaƙa tsakanin sama da ƙasa waɗannan abubuwan da aka karanta mana Allah ya ce la ayatin ayoyi ne fa amma liƙaumi ya ayu daga waɗanda suke da hankali ko wanda za su hankalta wannan ba zai sa ka hankalta ka yadda akwai Allah ubangiji shi kaɗai ba a ya ishe ka aya ko tallace ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب
Allah yana mana wa'azi irin wa'azi na Alƙur'ani. Domin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da ya ci abubuwa guda biyu zai ya bar mana wanda za su dinga mana wa'azi. Samitan wa nadikan. Da mai magana da marar magana. Mai maganan shine Alƙur'ani. Duk wanda aka yi masa wa'azi da Alƙur'ani bai ɗauka ba, kowa ya masa wa'azi wallahi ba zai ɗauka ba. Sannan duk wanda mutuwar wani bata zama masa wa'azi saura nasa ba, to babu abin da zai zama masa wa'azi. kuna tare da wani lafiya talau jiya ma muna tare ɗazu ma muna tare a abokina ne tare muka taso gidanmu ɗaya wuri ɗaya muke kwana a mahaifina ne ƙanina ne matata ce ƴan ɗan uwana ne sai zai yi sai ya tafi bayan ya tafi saurawa saura kai idan mutuwa bata zama wa'azi ba aka karanta alƙur'ani bai zama maka wa'azi ba to kowa ya maka wa'azi ba za ka ɗauka ba duk wannan abin da aka faɗa na siffar Allah sai Allah ya ce wa minan nasi amma daga cikin mutane ana samun da man yadda kizo min dunillahi andadan waɗanda suke ɗaukan wani Allah a matsayin abin bauta wannan ba abin mamaki ba ne suna roƙon wani Allah wannan Allah da aka karanta mana a sama a ce wani ya bar shi ya roƙi wanda ba shi ba abin bai baka mamaki ba baka gane cewa shiriya ni'imar Allah ba ce ba wannan ba ma yuhibbunahum ka hubbillah suna son waɗancan mutanen da suka kama irin son da suke yi wa Allah wani wallahi idan ka zagi shehinsa sai ka saba Allah ba ba zai damu ba amma an ka zagi wani abin da ya rike gangan a matsayin aqidarsa sai ka da rigima kai ana yi ko ba a yi wani kuma ka zagi gunkinsa ai mai bautan gunki ne na ba ku misali a nan wani ya zo ya yanka wata saniya mai saniyar hida aka fidda shi da kasar nan shi saniya yake bautawa ya yi tafiya mai gadin sai ga za ta mutu in za ta mutu saura ne a wurin musulmi kawai sai yanka ta ya zo sai ta da hankalinsa shanu nawa a nan ma wani yanka amma su ba za su iya ba a nan yanzu wani ka bai saniya ko ɗari ne sai ya fede ta ba zai ci komai a ransa ba amma su in ka fede saniya a gaban su an shiga musiba to sai su dai son su irin son da suke yi wa Allah to sai Allah ya yi bayin Allah mutanen kwarai waɗanda ya ma ni'ima sai ya ce amma wallazina amanu amma waɗanda suke da suke da suka yi imani ashaddu hubban lillah wato suna da tsananin kauna zuwa ga Allah Allah ka sanya mu cikin masu kaunanka wato duk wanda yake kaunar Allah Allah yana kaunarsa shine ana zanga inda abdibi in dai kana son Allah kaga abu ya saba wa Allah ka ki to Allah zai so ka dan wannan abu falamma atazalahu wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullu ja'alna nabiyya da aka bijiro da annabi Ibrahim gumaka yaki ya kama Allah ya ƙi gumaka Allah ya ce sai muka biya shi muka yi masa baiwa da samun ishaka da yaƙo to kai ma in wani ya kira ka zuwa ga kafirci ko ka ga ana wani sako sai ka ƙi don tsoron Allah to Allah sai ya maka tukuici ya saka maka an gane to ashadda hubban lillah wa'idan suna son Allah walau yaral ladina zalamu da waɗannan da suka zalunci kansu wajen rike wani ba Allah ba ranar alkiyama idza yarawul azaba da za su ga azaba azabar Allah ranar alkiyama da za ka ga yadda za su da ran lahira za su ga wuta me za mu kira a fili ne iri da muzu ko ni da yake rin ne muzu amma dai kowa ya gane ko to da ran da suka ga azaba ga kanan to kuma sai nadama don ba mai iya tarshe ta daga azaba sai wa sai Allah tunda har ka so wani ka bar Allah ka so wani Allah ko miye shi ko gunki ko mutum ko mala'ika ko annabi ba a son shi fiye da ake son Allah. An gane wannan? Eh Allah komi na sani. Ka tattara komi ka barwa Allah. To da za su gani a ranar ne za su gane cewa annal quwwata lillahi jami'a. Ƙarfin ikon mulki take na wajen Allah. Mashi'a ta Allah ce wallahi. Wa ma tasha'una illa an sha'a. Ba wanda yake yin abu sai abin da Allah ya so. da arziki da babu da rashin arziki da rayuwa da mutuwa da komi da akwai da babu dukkan Allah ne in ne da al'amarin mu zuwa ga Allah Allah zai babu babu abin da Allah ba shi da shi bayan innal quwwata lillahi jami'a sai ce wa anna Allah shadidul azab kuma Allah mai tsananin azaba ne babu waɗanda Allah yake fushin yi musu azaba irin waɗanda suka masa shirka suka bar Allah suka rike wani domin na faɗa zan maimaita mana duk duniya ba wanda Allah yake so kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yake masa la in asharakta la yahbadanna amaluka da za ka yi shirka da Allah ka haɗa wani da Allah duk sai mun bata ayyukanka wanda ta kunan nan min al Allah ya ce wa annabi ka ji tsoro wallahi sai musa ka cikin wanda suka yi hasara idan Allah zai gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam haka cikin mu ɗan adam akwai wanda zai tsira idan ya bar Allah ya kama wani Allah to Allah da kasa tana da yawa duk abin da za a kar mutum ya kai wajen boka ya halakar da kai shi boka in ka je in ma baka yarda da abin da ya faɗa ba to wajen kwana arba'in ba za a karbi sallar ka ba in kuma ka gaskata abin da ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kafirce wasu sakon da annabi ya zo da shi to ne ne mai sauki to su sihiri su bokanci su bauta wani Allah su shiga kungiyar asiri da mutum zai shiga ya amfani da sassan jikin dan adam ko ya sadaukar da wani nasa ko ya wani dai aikin sako dan ya kuɗi dan ya jama'a dan ya faɗa aji dan waye duk inda ka samu kanka a rayuwa kar ka bar hanyar Allah ɗalibai akan karatun boko suna zuwa suna shiga kungiyoyin asiri a makarantu ɗaliban jami'a ku kiyaye da sauran ɗalibai duk in ka fara tasowa wallahi iyayen da Allah ya rubuta maka nan a rayuwa shi za ka yi kar ka jefa kanka cikin wata musiba ko a zuwa koya ma samo kaza a samo kaza har wani ya je ya gwada ma ka samo sassan jikin dan adam ka yadda wai za ka samo ku samu kuɗi a in ka ga ka samo kun samu dama an rubuta maka ai da mai kashe ka zai yi haƙuri ma za ka mutu da ɓarawo zai yi haƙuri bai je ya yi sata ba wannan abin da ya sato ya mallaka yake tunƙaho da shi da ko bai yi satan ba zai samu da ba shi da rabon arziki kuma ko ya sato zai zo ya lalace a hannunsa zai zama kamar ɗan adam ne da ƙanƙara a hannunsa kawai ta narke ta ba hannunsa shi bai sha ba shi bai san inda ta ba ya gaji da sanyi a hannunsa ta narke ita ce dukiyar haramu wanda ta lalace a hannun mutumin da ya ɗebo ta kuma ta zama ba ta da albarka kuma ba da rabon arziki Zaka ‘yan uwana a kowane gaba na rayuwa mu kama Allah shi kaɗai mu bauta masa ya isan mana a rayuwar duniya kuma rahamar Allah ta ishe mu a lahira. Sai Allah ce.
استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار To, da waɗanda suka mai da al'amarinsu zuwa ga wani Allah, da waɗanda aka mayarwa suka yadda a nan duniya, ka je kabari ka roƙi kabarin wani, ka je ka kana roƙon wane maka abin da Allah yake yi ka jingina ma wani Allah, to dan lahira za a yi baran baran ji Allah. Duk wannan abin a duniya za a yi shi, in an je gaban Allah akwai zancen wani Allah ne bayan Allah? in an zo hisabi an ce limanin mulkul yau akwai mai leƙuwa ce yana da sauran mulki babu mulki nawa ne ne na Allah ne to shine Allah ya bamu labari don mu ƙara sakankan cewa game da riko da hanyar Allah cewa a nan duniya fa irin wannan biye-biyen da aka yi ran lahira za a rabu shine mi in taba alladhina taba'u min alladhina taba'u wato waɗanda suka bin wanda aka bin ranar lahira za su barranta gare su a mu kuma mu ce ku bauta mana ba kuma mu ce ku roƙe mu ba kuma Allah muke roƙo ba mu da shi ranar baranta da juna ya zo za a baranta sai eh? a wara'ul azaba ko kuma da za su ga azaba a ranar ta fito a fili wata kada al asbab wa bihim al asbab kuma ranar duk alaƙoƙi za su yayyanki a tsakanin su mai gida da mai gida da malami da almajiri wane ne da wane ne wanda dama aka bauta wa juna ranar ranar barranta ce wannan ya ci a ni ba ruwana da abin da kai ya na barranta daga abin da ka muni na ka roƙe ni wani abu ko zan iya maka abin da Allah ba zai iya maka ba ko ka bashi matsayin da Allah kawai ya kamata a bawa wajen imani da yarda da roƙo ranar zai barranta ya ce ba ruwansa ina ma da za a zo duniya a yi ba zai yiwu ba sai Allah ya ce ni wato ya ce musu karku zargi kowa sai kanku wa qala allazina taba'u sai waɗanda suka bi sai su ce musu law anna lana karratan ina ma da za a dawo da mu dawowa na biyu wato a dawo da mu ila duniya zuwa ga duniya fatabarra'u minhum muma mu fatabarra minhum mu mubarrata daga gare su ranar za a so a ce da za a da wani wanda ya mutu ya wannan biye biyen ya dawo to da zai ci a ni ma na baranta da gare ka tunda mun je gaban Allah ka baranta da ni kama tabarra'u minna kamar da kuka baranta daga gare mu kazalika Allah ya ce haka nan yurihimul ayat a'maluhum Allah zai nuna musu ayyukansu wato asayya munanan ayyukansu da suka gabatar Allah zai nuna musu sai mai da su hasaratin asara a gare su ai nadamatan wato zo su da nadama Allah ka tsare mu da ranar nadama duk abu nadama ka yi ta a duniya ya fi sauki shine ka tuba wa Allah ka nisanta da irin wannan ɗabi'ar ko aƙidar ko addinin ka yi nadamar yadda ka yi ayyuka ba na bin Allah ba ka nisanci irin waɗannan masu aikin ka tuba zuwa gare shi ka huta in ba haka ba fa to akwai hafarata shi na nadama alaihim a gare su wa ma hum bi kharijin minan nari kuma ba za a sanya su wato a cikin gidan aljanna ba za ka ga wato ba za a cire su daga gidan wuta ba suna nan a cikin wuta za su za su dawwama har ma wanda suke gidan wuta hadisi ya inganta za a ce ga gidanka nan a cikin aljanna da kai kyakkyawa yake ‘yan aljanna ma za a ce kaga can makomarka a cikin wuta da ka yi mummunan aiki. Daka kowan mu akwai makomarsa aljanna akwai makomarsa a wuta. Wanda ya yi aikin Allah ya samu dacewa da shiga aljanna Allah ya samu na ciki. Wanda ya yi tintiɗe ya taɗe ya samu hasara dama akwai gidansa a wuta Allah ya sauke. Hadisi ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda adalci irin na Allah bayan an tattara ayyukanka duka wanda ka gabatar a duniya an nuna maka mummunan aikinka na laifi ya fi kyakkyawa yawa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kowa sai an gamsar da shi ka ga mummunan aikinka eh ya fi kyakkyawan aikinka yawa eh ka gamsu a duniya ka saba wa Allah eh ka gamsu wanda ya saba wa Allah wuta zai shiga eh to sai a kora su wuta Muhammad da sa'i rawaito da wannan hadisi haka Allah da adalci zai zai zai hisabi da adalci za a kore yan wuta zuwa wuta da adalci za a raka yan aljanna zuwa aljanna Allah ya ba mu dacewa نعم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء تقولوا على الله ما لا تعلمون to sai aka gaya mana kuma mu dawo game da halal da haram game da rayuwar duniya bayan abin da ya shafi imani yanzu a ɗauka muminai sun yi imani suna nan akan imaninsu su ma waɗanda ba su yi imani ba suna can akan tafarkinsu zaman da musulmi zai yi a matsayinsa na imani ya ƙara kula da ubangiji shi yake ciyar da shi To cikin abin da Allah ya baka akwai halal da haram. To daɗa ɗan abin halal da Allah ya halalta maka shi ake so ka dawwama a kayi. Kada ka sanya rayuwarka cikin cin haramun. Haramun nau'i nau'i za mu kasa gaba da abinci. Amma haram ɗin da aka haramta karkace. Kamar alade, kamar kare da sauran irin su A imma haram ɗin abin da ya halalta shine wanda ka samo shi ba ta hanyar halal ba. Ta hanyar riba, ta hanyar rashawa ta hanyar albus ko kwace ko wani zamba ko wani abin da dai kasan ha'inci kai ka samu a cikin zuciyar da ka mallaka na gaya mana a darasin baya duk abin da ka mallaka a duniya na gida ko fili ko abin hawa ko kuɗi ko tufafi ran alƙiyama sai ka faɗi inda ka same su wannan shine abin tsoro kowa ya ji tsoro game da abin da ya mallaka wallahi ran alƙiyama sai ya faɗa in dai a ran ka san da ha'inci ka samu wallahi ka sani da kuma ranar alkiyama sai ka faɗi yadda ka fitar da su to haka nan abinci idan dai abinci bai halatta ba ka bar shi an hana mu an hana mu har aka ce in ka kuskura fa ka hannuwa daga cin haram to za ka zo ka ɗaga hannu kana roƙon Allah ba zai karɓa maka ba dan Allah ya fitar ka a cikin waɗanda zai biya wa bukata kun ga ai haram mummuna abu ne ko to dada dan abin da Allah ya halalta mana kuma ku ci ku sha ku yi sadaka ku yi kyauta ku yi alheri abin da kuka bari a duniya to shi kenan zai zama gado ma iyalanku in sun yi muku alheri ya same ku in ba su yi muku alheri ba abinda kan mura a duniya shi ne rabon to game da wannan sai mu girmama Allah mu amsa kira masu imani Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kulu min ma fil ardi ku ci abin da yake kan ƙasa halalan ba halal wanda yake mai daɗi wato abin da Allah ya hore mana a bayan ƙasa masu daɗi waɗanda ba guba bane ba sa cutarwa ba in an ci su da yawa ba sa zama wato abin cuta ga ɗan adam to mu ci abubuwan nan masu daɗi da Allah ya halalta mana kuma kada ka haramta ma wani abin da Allah ya halalta masa kai ma kar ka haramta wa kanka abin da Allah ya halalta maka in za ka ci ka ci in ba za ka ci ba kar ka haramta yana daga cikin mutunci ko abin nan datta ko irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ko abinci ne idan ka sa hannu ka taba ka ji bai maka daɗi ba kar ka kushe kawai ka bar shi ka ci wani abu daban amma idan ya maka daɗi kana ci kana kushewa ko bai ma daɗi ba kana ci kana kushewa ba zai maka albarka ba wani yana noma yana cewa ba daɗi to wannan ba a so in za ka ci ka ci in ba za ka ci baka bari to shi halalan ayi ba an halalta mana kuma da wannan halal din aka ce to mu tashi mu nemi halal kar kowa ya miƙe kafa ya zauna wala ta kun kallon alal nasi kada ka zamo me kallon alal nasi ne cikin sauki ka zamo kawai wani liability a mutane ya za mu faɗe shi da kalma mai sauki kawai kai wani ci ma zaune ne bahaushe ce zaman kashe wando kai kawai larura ce a wasu kan kawai laruri ne ka riga ka ɗora wa mutane nauyi ba a san ka zama haka sai da na umar yana cewa ni ina kyamar ga mutane sun kafa gurin zama ba sa abin da zai amfani duniyar su ba sa amfani da zai amfani lahirar su kawai sun zauna hira suna zance har ma a zamanin sa in yi zaga gari ga irin wannan sai ce bishiyar ku wata aski ku rage mata gashi ta zama tsaf tana tsaye tana tasbihinta su kuma su tashi su bar wajen su je su nemi halal kuma Allah ya umarce mu cewa in an kira sallar juma'a mu bar duk abin da muke yi mu dawo mu nemi mu sallar juma'a amma fa idza qudiyatis sala idan an idan da sallah fantashiru fil ardi waftagu min fadlillah wato a bayan kasa ku je ku nemi sana'a duk mutum mai sana'a mai daraja ne in ka wuni a gurin sana'arka to farka wuni kana ibada in kai hira ka daraita a gurin sana'arka kaman kai hira kana ibada amma in ka miƙe kafa ka zauna sai dai a kawo a baka to za ka haɗa zuciyarka rigima da mutane da duk mai son a bashi ga zai rena ga tsammani da yawa eh haka zai yi in ka bashi ɗan kaɗan ya rena in ka bashi da yawa gobe ya tsammanci abin da ya fi shi shine matsalar wanda zai zo a dinga bashi in yana zuwa kana bashi ɗari biyar to zai dawo goma yake tsammani dubu yake tsammani ran da ka bashi ɗari biyu sai ce ka rage masa biya kuma hakan ne ma yake yi Allah ya sauke abinda dai Allah ta'ala ya gaya mana nan sai Allah ya ce mu wala tattabi'u khutuwatish shaytan kar ku bi hanyoyin shaytan wato wajen yin abubuwan da basu halatta ba a wajen neman ku innahu lakum aduwwun mubin shaytan makiyi ne a gare ku da abin da shaytan ya kawata muku kada ku yi idan kun samu kuɗin kun tara a shaytan ya idukum al-faqr wa ya'murukum bil mahsha bil fahsha sai shaytan ya hana ku yin sadaka sai amma an zo biki da rawa da kiɗa da waye duk sai a je a yi sai ana watsa kuɗi in a zo abin da ba dan Allah ba sai a je a kama a ci gaba da yi gamgam a bar hanyar Allah Allah ya ce inna ma ya'murukum bis-su'i ku sani shedan yana umartan ku ne bis-su'i ai bil ismi da sabawa Allah shedan abun yayyaye manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya gwada mana wannan a'udhu billahi minash shaitanir rajim a komai ka dinga yi in ba aka bar shedan ya dinga kawata maka iyayya ya kawata maka hassada mutumin da yake tare da kai shekara da shekaru shedan ba zai bar ka zauna da shi lafiya ba a'a wani kasuwanci kake yi dole sai ka so kasuwanci wani ya kare a'a sabon Allah ake yi dole sai ka fada cikin sako kai ma an yi da kai to ko ga abinci ko ga miye shedan yana kawata muku abubuwa na sako ko bil hawa da abubuwan son zuciya wal fasha shedan yana sanya muku wato yin alfasha imma ta zina imma alfasha na baɗala na kululu na batsa na yin ayyukan sako da za ka yi wanda ake kiran su cikin alfasha wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamuna kuma ku dinga faɗan abin da baku sani ba game da Allah mai albarka da daukaka na'am ko lokaci na'am eh to wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allahu qalu بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وإذا كان له إذا أتى شوى متاني اتبعوا ما أنزل الله قبل أبن الله يسوكر أجريكم na tauhidi da hukunce-hukunce da shari'ar Allah wanda ya zo a cikin alkur'ani zo ka yi musulunci zo ka bauta wa Allah sallan nan yi ta sallu kamar ra'aytu muni usalli kai sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku zo ku yi ibada mai kyau qalu sai su a na nabi ma anzalallahu mu ba za mu bi ba bal nattabi'u ma alfaina za mu bi ma wajadna abinda muka samu alaihi aba ana iyayen mu suna yi shi sai dai abin iyaye da kakaru shi zai yi shi ba zai zo ya bi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ba ko aw law kana aba'uhum la yaqiluna shay'a ko da iyayen naku da kuke bi la ya'lamuna ne ko eh la yaqiluna shay'a ba su hankalci abin da ya kamata su yi na gaskiya game da Allah ba wato min min amri dini game da al'amarin addini wala ya taduna ila alhaqi ko ba sa shiryarwa zuwa ga wato gaskiya ma'ana ba su shirewa zuwa ga abin da Allah yake so ko da akan haka ne za ku bi su in kuka bi ta farkin iyayenku na maguzancin da na camfe-camfe na kwashe-kwashe na ede-eden da addini bai zo da shi ba halakar da ku ne amma ku dawo man zuwa ga abin da Allah yake so wanda aka yi muku bayaninsa ta tafarki ta harshen farin jakada annabi sallallahu alaihi wasallam don ku samu shirya ina fata an gane abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abin da muka kuskure ko tuntuban harce Allah ka yafe mana Allah muna roƙonka ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ya Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon nisantar ta amma Allah muna roƙonka dakatar da shugabannin mu ka ba su ladan ɗawainiyar jagorancin mu Allah ka shirya da mu hanya madaidaiciya kai wa rayuwar mu albarka ya Allah ka karbi ibadar mu kai mana rahama ka ji mu cikin lamuran mu nagari daga cikin yan kasuwan mu Allah ya sa albarka a cikin kasuwancin su ya Allah ka ba mu damana mai albarka da rayuwa mai daɗi Allah sa mu da lafiyar mu da bautawa Allah da komawa gare shi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil karim. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.